أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
بارك الله فيك وفينا آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ‘yan uwa musulmi maza da mata da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan gari mai albarka na dogon dutse ba don komi ba don ziyara ta ‘yan uwantaka ta musulunci da malaka- malamai daban-daban suka wuto a cikin ɓangarorin wannan ƙasa mai albarka ta Nijar a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka jama'atul kitabi wa sunna ala fahmi salafus salih a ƙarƙashin jagorancin eh, a sheikh shu'aibu muhammad hafizahullah muna fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan haɗuwa tamu ya sanya mata albarka kuma yadda allah ya tara mu a nan ubangiji allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a cikin jannatul firdaus آمين malamai sun gabatar da karatuttuka masu tsada muna fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan karatuttuka da malamai suka gabatar su amfane mu duniya da lahira آمين ba tare da bata lokaci ba da yake babu lokaci abinda nake son in yi magana a kan shi shine wannan ya shahi ɓangaren ɗiya mata ɗiya mata da allah subhanahu wa ta'ala yake arzuta mu da su a ƙa'ida ta musulunci bai halitta ba ko kuma shari'a tana ƙyama mutum ya rika samun damuwa ya rika hushi ya rika tada jijiyoyin wuya ko kuma abin ya rika dame shi saboda Allah ya bashi 'ya'ya mata أيوه Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani lillahi ma لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير a cikin wannan aya mai girma Allah subhanahu wata'ala yake cewa lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kuma ƙasa na Allah ne dukkan abin da ke cikin sammai da kuma halittun da a cikin ƙasa duka wannan mulkin Allah ne Allah ne ya mallake su don haka ya kulku ma ya sha Allah shine yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inathan Allah yana ba da kyautai ‘ya'ya mata zalla ga wanda ya ga dama, wa ya habu liman ya sha'u zuku, kuma yana ba da kyautan ‘ya'ya maza zalla ga wanda ya so, ga wanda ya ga dama, au yi zawujuhun zukuranan wa inasa, ko kuma Allah ya cuɗanya musu maza da mata. Akwai wanda za ka ga ‘ya'ya mata zalla ke gare shi. Wata rana muna zaune a yamai. a wata majalisa sai ana magana akan cewa akwai mazajen da ba sa son 'ya'ya mata sai wani ya ce wallahi shi 'ya'yan shi duka maza ne kullum yana gorin Allah ya ba shi 'ya mace ya ce shekaran jiya aka yi mishi aihuwa amma ɗa namiji ne ya samu duk ɗiyan shi 'ya'ya maza ne babu mace ko guda amma su wasu suna nan in Allah ya ba su 'ya'ya mata sai su ga sun shiga wani tashin hankali da wata babban musiba don hankalinsu sai ya tashi to wannan ba daidai ba ne wannan kuma kuskure ne wannan kuma na nuna kenan mutum na ƙiyayya yana hushi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mishi ko Allah ya cuɗan yama mutum ‘ya'ya maza da mata wa ya ja'alu man ya sha'u a ƙima kuma Allah yana son yama wanda ya ga dama ma'ana bakarariya ko shi ma ya zamanto bakarare bai aihuwa kwata-kwata ko ita matar tashi ba ta aihuwa kuma sai ya dinga samun damuwa kun ga anan Allah ya kasa halayen ma'aurata kashi hudu ko Allah ya baka ƴaƴa maza ko ya baka ƴaƴa mata ko ya cuɗanya maka ko kuma ya barka ma baka aihuwa ko kuma matar taka ba ta aihuwa duk wani mai tallan magani wanda yake ba da magunguna na aihuwa da ka ji labarin shi sai ka jaraba maganin shi alhali kuma Allah ne ya riƙe aiho ya ce ba zai bayar ba abin ya riƙa damunka don haka Allah ya ƙaddara to haka su ma ‘ya'ya mata idan Allah ya baka ba abin hushi ba ne ba ‘ya'ya mata suna da matsayinsu sannan kuma suna da darajar da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su saboda Allah yana cewa za ka samu daga cikin irin masu irin wannan halin da zarar mutum an ba shi bushara an aihuwa mai mace sai ya yi murtuk kaga ya gama rai ya gama huska huska ta turnike ta yi baka kirin wai mai tunanin bakin ciki Allah ya ba shi mace wai na bushira ahadu وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Allah yana yin hikayen irin ɗabi'un mutanen jahiliya waɗanda ba su san addini ba a lokacin jahiliya mutane an ɗauki 'ya'ya mata ba bakin komai ba ce 'ya'ya mata abin kunya ne ko kuma kayan kunya ne abin damuwa ne shi yasa Allah yake cewa idza bushira ahaduhum bil untha idan aka yi madayan su albishiri da ya mace ma'ana matar shi ta aiwa mishi ya mace dhalla wajhuhu muswaddan sai huskar shi ta zamanto bakakirin yayi murtuk ya cika da bakin ciki jijiyoyin wuya na tashi hankalin shi na tashi saboda an aiwa mishi ya mace ya tawara min alƙawar ko da su imabu shirabi shi a tunanin shi wai saboda munin abin da aka mishi albishiri da shi shi a wajen shi mace bushara mace ko kuma samun mace mummunan abin yanzu ya tawara min alƙawami har ma yana ɓaɓɓoye wa mutane yana shawara game da aihuwar da aka yi mishi ta mace lokacin jahiliya yana shawara a yumsikuhu ala hunin ya riƙe wannan abin da aka bashi na aihuwa a wulaƙance ya mace am ya dussuhu fitura ko ku a'a ya je ya yi rame ya sa ta ciki ya mai da ƙasa haka mutanen jahiliya suke sai a aihuwa mutum ya mace sai ya bar ya macen nan sai ta fara wayo ta ta fara baba ya sa a shirya ta ya ta yi dawa da ita ya yi rami tana kakkaɓe masa ƙura sai ya yi rami mai zurfi yassa ta cikin shi fa sai ya ɗauke ta ya kaɗa ta a cikin rami ya mai da ƙasa yana jin tana ƙara tana kuka sai ta yi lis baya jin maganarta ya turbiɗe ta ya halaka ta wai saboda ƙyamar kasancewa ta ƴa mace da Allah ya bashi har ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa irin waɗannan ƴaƴan da ake kashewa ƴaƴa mata saboda ƙyama ranar tashin kiyama Allah zai tada su amma idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ubangiji Allah ta'ala yace wa idhal mau'udatu su'ilat lokacin da wacce aka turbide ta da ranta aka kashe ta aka tambaye ta ita ma'ana ‘yar da aka kashewa ita za a tambaya bi ayi zambin kutilat wani laifi ta yi aka kashe ta to an tambaye wanda aka kashe ba da haƙi ba to ƙaƙaga wanda ya kisa yana kunga wannan mummunan abu ne saboda haka ‘ya'ya mata ba abin yarwa ba ne don haka Allah ya ce sa'a mai hakumun irin wannan hukuncin da suke yi yayi muni wani wuri ma Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba wa lirrahman idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Allah ta'ala yake cewa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman idan aka yi ma ɗayansu bushara da irin abin da suke buga ma Allah da shi suke buga ma Allah misali da shi suna ce mala'iku ‘ya'ya ‘ya'yan Allah ne mata to su in aka ce musu an sama musu ‘ya'ya mata sai su rika baƙin ciki amma kuma sai suna jingina ma Allah cewa yana da iya mata su ne mala'iku Allah ya ce zalla wajen ruhu musu waddan sai huskarsa ta zama baƙa irin wa huwa kazimun yana cike da baƙin ciki shi yasa lokacin jahiliya wani da aka zo ana tambaye shi wani mahalki da aka yi abbara ba'adul mu'abbirina li rajulin qala lahu ra'aytuka anna wajhi aswad فقال ألك امرأة حامل قال نعم قال تلد لك أنثى da aka zo aka tambaye shi wani mutum ya zo ya ce mishi ya zo ya tambaye shi game da abin da ya shahi maholki ya ce ni na ga a cikin maholki huskata ta yi baka kirin sai ya ce mishi kana da mace mai ciki ya ce eh ya ce to ya mace za a aihuwa maka ku ji wani irin mugun da Allah fassara maholki wai dai ya ga fuskar shi cikin mahalki ta yi baka kirin yanzu ya zo yana neman a fassara mai wai sai aka ce ya mace ce za a aihuwa masa ya zo a cikin sahihu muslim hadisin anas dan malik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ala jariyataini hatta tabluga jaa yawm alqiyamati ana wa huwa hakaza wa damma usbu'aihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya kula da 'ya'ya mata guda biyu Allah ya bashi 'ya'ya mata ya kula da tarbiyyansu ma'ana ya kula da su hatta tabluga sai da suka balaga a wani ƙaulin ma har ya auratar da su manzo Allah ya ce ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa hakaza ni da shi haka muke a cikin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace ja'at imra'atun wa ma'a ibnatani laha wata mata ta zo wajena tana da 'ya'ya mata biyu tare da ita tas'aluni tana tambaya ta wani abinci tana roƙona tana neman wani abinci a wajena falam tajid indi bata samu wani abu a wurina ba falam tajid indi shay'an bata samu wani abu a wajena ghaira tamratin wahidatin in ba da bino da daya ba tace fa a'taituha iyyaha sai na bata dan dabinon nan daya fa akhazatha sai ta dauki wannan dabinon ta amshe shi fa shaqqatha bayna ibnatayha sai ta raba wannan ɗan dabinon guda biyu ta tsaga shi ta ba ‘yarta guda ta ba guda kuma rabi bayan haka nan ta ce walam ta akul min ha shay'an ba ta ci wani abu daga wannan dabinon ba sun makamat sai ta tashi fakharajat hiya wabnataha da ita da ‘ya'yan nata mata biyu sai suka huta fadakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala yani tafi'ati tafi'ati zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo bayan ita wannan matar ta huta tace fa haddathatuhu fa haddathtuhu hadithaha sai na karanta ma manzon Allah labarin wannan mata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran minan nar annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka jarraba da waɗannan ƴaƴa mata duk wanda aka jarrabe shi da ƴaƴa mata inji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyautata tarbiyansu ya kyautata zama da su manzo Allah yace kunna lahu sitran minan nar za su zama mishi sutura kariya daga wutar jahannama a ranar tashin kiyama walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana khayran lahum لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما to shi kenan an karkare wannan alama ne cewa lokaci yayi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka jiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi